kafafen yada bayanai na zamani shuruɗi sala fasali da yake magana kan sharuɗan sallah mun karanta sharaɗi na ɗaya mun karanta sharaɗi na biyu sai lokaci ya cin mana yau za mu tashi a sharɗu salis sharaɗi na uku insha Allah kuma a fejin littafi na 69 wannan kuma shi ne darasinmu na 31 a cikin littafi insha Allah malik ya cewa sharaɗi na uku shi ne sitratul aura a lullube al'aura iya cikin sharaɗin sallah abun musulmi namiji ko musulma mace to wajibi ne sai an suturce al'aura sannan aka cika wannan sharaɗi da yake zama sharuɗan da Allah yake karɓa sallah har in aka yi sallah al'aura a waje kuma ana da ikon lullube wannan al'auran ba a lullube ba to babu shakka sallah ba ta yi ba ko malamai suna cewa ita al'auran nan sun raba ta kasi uku ne akwai al'aura mukaffafa akwai al'aura mutawassida akwai al'aura mughallaza al'aura al-mukaffafa shine kamar mutum ya bar dantsansa a waje namiji ko kirjinsa a waje namiji ko kafarsa a waje al'aura ce amma mukaffafa barin hakan a waje ba zai sa sallaka ba ta ba sai dai ta rage kima da daraja sannan akwai al'aura mutawassida kamar al'auran yaro wanda bai balaga ba ya bar cinyarsa zuwa cibiyarsa a waje ko wani bangare daga nan yaro ne bai balaga ba to suna ce al'aura mutawassida sannan akwai al'aura mughallaza ɗa namiji baligi wani abu ya fita daga jikinsa daga cinyarsa daga gwiwarsa zuwa cibiyarsa duk inda ya bayyana daga tsakanin gwiwa zuwa cibiya a matsayinka na baligi musulmi to wannan gun in ya bayyana a cikin sallah sallah ba ta yi ba inda ya matukar kana da iko da yanayin kiyaye wannan gun ana fahimta ita kuma ya mace dukkanta al'aura ce matukar ta kai shekarun balaga sai ta fukan hannunta da fiskanta idan za ta yi sallah sai ta tabbatar ta lullube dukkan jikinta banda tafukan hannu da fiska ita mace dukkanta al'aura ce kamar yadda hadisi ya tabbatar saboda ka in ɗa namiji ya bar daga gwiwarsa wani ɓangare ya bayyana zuwa cibiyarsa iya sallah da gangan to babu shakka bai cika wannan sharɗi ba kuma sallarsa ba ta yi ba an fahimci wannan wannan shine kashe-kashen al'aura kamar yadda malamai suke al'aura mughallaza bayyana bayyana ta a waje kana sallah kana da ikon kare ta ko ka lullube baka yi ba to wani iya jawo sanadin Allah ba zai karbi sallarka ba malik ya cewa fala tasihu salatu makashufi la aura ma'a dhikri wal qudra haka nan bai halatta sallah ba ta inganta ga wanda yi sallah al'auran sa a waje shine makashuful aura wanda al'auran sa ta bayyana a waje ma'a dhikri wal qudra matakar iya da iko ya lullube kuma ya sani iya sani ta bayyana din ana fahimta azzikir ka sani kana sani alƙudura kuma kana da ikon lullube al'aura har in wannan sharɗin ya cika ka san da al'auran ka waje kuma kana da ikon lullube ba ka lullube ba to babu shakka sallah ba ta yi ba sai malika wa ayin alƙur'ani ƙala Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya yake faɗi cewa ya bani adama ku zu zinatakum inda kulli masjidin ya ku ƴaƴan adamu duk jinsin mutane kenan ku riƙi adanku inda kulli masjidin hiska fassara inda kulli salatin a duk lokacin da za ku yi sallah ku yi shiga ta mutunci shigan da babu wani abu na zubar mutunci ko muruwa a cikinta ku kiyaye ainihin suturarku ta zamto mai tsafta kuma wanda za ta lullube muku al'auranku suratu a suratul a'raf aya mai namba ta 31 kun ga nan Allah ya ce ku zuzina ku riki ado ashe duk inda ado yake in dai al'awa ta bayyana to ba ado bane ya zama shiriri ta da shirme amma ado iya cika ya zama ado ko gun da namiji ko gun kyamace in dai adon ya lullube al'aura ya lullube al'aura kuma samuna a ƙarin wani zina wani abin wanda zai adanta ma jikinka ko tufafinka shi yasa ai ma'aikin Allah yake cewa akwai wa'ansu simfin mutane guda biyu Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu albarka daga cikinsu akwai mata kasiyatun ariya ma'ana sun sanya tifa amma kuma al'auransu ba ta ɓuya ba kamar kaya mai shar-shar ɗin nan a sa shara mai reflect kaya mai reflecting wanda zai iya bayyana wani sassa na jikin yamaci kaga a zahiri ta sa tufa ko mai tsada amma a shari'ance a tsirara take ana fahimtar wannan ko ɗa namijin ne ma in ya sa kaya mai matse jiki wanda za a ga har shatin al'auransa ko nan wajen gadon bayansa ko wajen matsugunansa tana bayyana a waje to shi ma wannan ya zamanto mai bayyana tsiraici kuma a wani hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa duk wanda ya bayyana tsiraicinsa da gangan Allah ya tsine masa albarka haka nan duk wanda ya zira wa tsiraicin wani ido shi ma da gangan Allah ya tsine masa albarka la'anallahu nazira wal manzura wanda ya bayyana tsaraici da gangan ake gani Allah ya la'ance shi hakanan wanda ya zuba ido yake kallon tsaraicin wani ko wata da gangan shi ma iya cikin tsinuwar Allah an fahimci wannan saboda ka a kiyaye musamman mata da matasa sallah ba a bar wasa bace duk adonka da gayinka da zamaninka to amma dai banda masallaci in dai har kai da kai musulmin ne zaka yi sallah to ka sako kaya mai mutunci mai kima in zaka yi sallah wanda zai lullube ma al'auranka zai barka cikin mutuncinka abu na biyu kuma mu kula da wani yanayin wa'ansu kayanmu ko na aiki ko na wani abu daban wanda shi ma akwai yanayin kasuwarka ko yanayin aikinka kayanka dole ba zai rabu da datti ko wani abu mai kama da danko ko maiko ba to duk wani wanda Allah ya sa sana'arsa ko aikinsa irin wannan ne to shi ma iya daga cikin girmama ibadar sallah ya ajiye wata jallabiyarsa ta sallah idan an kira sallah ya kwabe wannan kaya mai datti ko mai maiko ko mai bakin mai ya sako tufa mai kyau ya zo yi sallah wai Allah ya kammala sallah ya je ya kwabe ya ci gaba da aikinsa wani iya cikin kimanta sallah da girmama ta ana fahimtar wannan bangare biyu mata da maza musamman matasa a kiyaye domin domin duk inda al'aura ta bayyana da ganganto daya daga cikin sharadan sallah ya sauka kuma Allah ta'ala ba zai karba ba Allah ya ce ku riƙi adanku a duk lokacin da za ku yi sallah ƙarashin ayin shi ne wa kulu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci domin Allah baya kaunan masu almubazzaranci a wakalat ummu salama ummu salama ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce fala tasihu salama kashufu la aura sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ita ummu salama Allah ya ƙara yadda da ita ta ce na tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a tusalliyar mar'a fi dir'in wa kimar wa laisa alai hadira shi mace za ta iya yin sallah dira shi ne malullubi wanda za ta ɗaura maɗauka kamar zani yanzu ana fahimta wa kimar da kuma abin da za ta lullube tun daga samanta har zuwa ƙasanta kamar hijabi a yanzu ko lufaya za ta iya sallah da zani kawai da kuma lufaya tun daga saman ta'ar ƙasa amma wa laisa alaiha izar ba ta da abin da ta ɗaure da gwiwanta zuwa cibiyarta kamar an dawaya kenan ba ta da an dawaya a ciki da za ta lullube mata tsiraicinta amma ta sa zani sannan kuma ta lullube da lufaya har ƙasa mace za ta iya yin sallah a haka sai ma'aiki yake cewa iza kana dir'u sabigan idan har wannan zanin da ta ɗaura mai kauri ne shi ne sabik saƙiƙe mai kauri ba mai shara-shara ba ba kamar wannan irin wannan ya sunan tufanin tasu in ba irin material yau ba kamar material ba wanda in ka ɗaga shi za ka dinga ganin abin da ka lulluɓe hannunka da shi ba irin wanda ba ya zama to zani ne saƙiƙe mai kauri ana fahimta shi ne iza kana dir'u sabigan yi guda zuhuru ka da maiha wanda in ta saɗin ko ta lulluɓa zai rufe har ƙarƙashin ƙafarta to in dai tufar ta cika wannan sharaɗin to za ta yi sallah haka amma in tufar kamar material ne ko wani les mai shara-shara ko wata atamfa wanda za ta iya bayyana an dawai na ya mace na ciki to wannan bai halatta dole sai ta sa an dawaya a ciki kamar siket ko wani abu na ciki sannan ta sanya riga sannan ta sanya lufaya tun daga sama har ƙasa amma in zanin mai kauri ne saƙaƙe da ba yanda za a iya bayyana wani gaba ta ya mace sannan ta sanya lufaya mai kauri mai duhu wanda za ta lullube tun daga samanta har kasanta to an bewa mace dama ta yi sallah a haka amma saɓanin haka ba zai yiwu ba ana ganewa to kaga yanzu irin samun waccan tufa da ake magana zai wahala duk a galabiya tufafin matan haka su a galabiya sai dai ta yi ƙoƙarin ta samu lufaya mai kauri mai duhu lufayan bayan za akwai ta tsokana akwai ta ado akwai wanda ba ta lullube tsaraicin sunanta lufaya amma a shari'ance ba lufaya ba ne ana fahimta to banda irin wannan a yadda ake son mace ta yi sallah ko ta fita waje in ta kai shekarun balaga malamai sun ce kalan tufan da ta sa ma ba a so a gane irinsa kamar ta ɗaura atamfa ko ta sanya shadda ko ta sanya doguwar riga to kalan tufar ba a so a ganta face abin da ake so a gani lufayen tililbe ta kawai in zai yi haka ake so ki sallah haka ake so ki fito waje matuƙar kin kai shekarun balaga kuma koda baki da aure koda baki da aure ana fahimtar wannan amma yanzu a galabiya za a ga tufar da ya mace ta sa wannan dama sananniya ce ta sanya lufayin amma an gane kalan atamfar an gane kalan shaddar an gane kalan doguwar rigar to ba ma wannan ba wa'ansu wanda rashin kunyar tasu ta kai ta kawo idan sun sa tufafin har irin an dawo ya za ka iya gani a jikinsu kaga abin da yake rigar da ake sawa a ciki kafin a ɗora riga sai ka iya ganin shatanta a jikinsu wannan kuma hakika tsiraici ne bayyana tsiraici ne ko dai baki da aure kin kai shekarun balaga ta hukuncin ya kanki ya sama aikin Allah ke faɗa Hind bintu Utuba idza hadatil mar'a fala yujuzu an yura minha illa hadha wa hadha in dai ya mace da kai shekarun balaga ta fara al'ada to bai halatta bai halatta bai halatta aga komai a jikinta face fuskar ta tafin hannunta in dai aure take ko da aure ko babu aure sharɗin kawai ke balaga ki fara al'ada ta haida an fahimci wannan to wannan shine abin da ummu salama Allah ya kare da ita ta tabbai annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kuma ga irin amsar da ya bata a malik ya cewa rawahu abu daud hadisin ya cikin littafin abu daud qalat aisha radiyallahu anha ummul mu'minin aisha Allah ya kare da ita tace qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakbalu allah salat salat salat min ha min salatan min haidin illa bi khimarin ahmad wa abu daud wa ghayruhuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ta bakin nan aisha allah ya kare da ita allah ta'ala bai karba sallar ya mace da ta fara haida salatan min haidin ya mace ta fara al'adan haida to ki sani ga sharɗin da in baki cika shi ba in ji manzon Allah Allah bai karban sallanki illa bi kimarin sai ta sanya mulullubi lufaya mai duhu marar shara-shara tun daga kanta har kafarta in ya mace ba ta yi sallah da irin wannan sufar ba manzon Allah ya ce yadda na na Aisha ta rawaito Allah ba zai karbi sallar ba an bai wannan kimar shine abin da ya mace za ta lulluba tun daga kanta ya lullube mata tufan da ta sa a jikinta har zuwa ƙasa da idan sawunta shine kimar wal yadribna bi kumurihin ala jubihin jiyub shine kamar tsagar wuyan riga ta ya mace ko tsagan hannu riga na ya mace shine jiyub din ma'ana kimar din yazo ya lullube dukkan wani kofan dinki na jikin ya mace kamar hannu ko wuya ko kafa an fahimta duk wannan shari'a ta ce ya mace ta sanya lufayan da za ta lullube wannan kofofin da ta sanya tufa a jikinta kar a ga wata kofa ta hannu riganta ballantana wuyanta ballantana wani kafar can kafarta na wandanta ko sugyadinta ba a so a gani haka aya cikin surutun nura ta tabbatar shine kumur illa bi kimarin ana ji ko magidanta ku kula da sallar iyalanku magidanta ku kula da sallar ƴaƴanku mata in san kai shekarun balaga duk wannan sharɗin iyakansu an fahimci wannan a maliki cewa rawahu ahmad ahmad wa abu dawud wa ghayruhu ba wal hadisi jabir radiyallahu anhu hadisin jabir bin abdullah Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salla bi thawbin wahidin mutawashihan bihi rawahu al-bukhari wa muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba yin tifa da gode guda daya in an ce tufa guda ɗaya su a lokacin ba su da riga ko gari ko waye tufarsu guda biyu ne daga gwado na ƙasa sai na sama ana fahimta kamar da yadda mahajjici yake sanya ihrami ɗin nan ka ɗaura ɗaya a ƙasa ɗaya kuma ka lullube jikinka to mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taɓa yin sallah da gwado guda ɗaya amma mutawashihan bihi duk jikinsa ya lullube shi da shi ma'ana tun daga ƙasan har saman duka ya lullube ba ƙa'ida bane dole su biyun idan gajeru ne ɗayan bakinsa daga maɗaurawan da zuwa ƙasa to wajibi ne a nemi ɗayan kuma da za a lullube jiki da shi amma in ɗayan zai ɗauko tun daga ƙasanka har samanka har wuyanka ka lullube da shi duka to wannan ko da ɗaya ne ma ya wadatar ba matsala an fahimtar nan wannan shi ne abin da hadisin ya karanta hadisin jabir allah ta'ala ya kare da shi wannan shi ne sharaɗi na uku daga cikin shuruɗu sala sitiratul aura mun ji dai irin yadda wannan hadisai suka yi bayani ɗa namiji da ya mace duka akwai a gejin al'aurar da in ta bayyana da gangan ana da ikon lullube ba a lullube ba to Allah ba zai karbi sallar ba ko me amfanin rayuwarka matukar kana sallar Allah ba ya karba ai rayuwarka matsayinka na musulmi ba ta da amfani ba ta da amfani ga irin soyayyar da ma'aikin Allah yake mana yake sanar da mu abin da in ka yi shi da gangan to sallar ka babu ita kaga duk mai tunani da sanya gama da rayuwar nan lafiya ya samu Allah lafiya ya kiyaye abin da ya faru da kafin aji kafin rahin sani to wannan ana fatan Allah ya yafi amma daga yanzu kaji mun ji kin ji to in aka yi a gaba kuma bayan wannan kuma ganganci ne ana fahimtar wannan mu kiyaye bayyanar al'aura a yayin da muke yin sallah hasali ma na karanta hadisin da cewa in dai kullun al'adar ka barin al'aurarka a waje to babu shakka kana cikin la'antar Allah subhanahu wataala yasa a galabiya yan uwa mata ku yi haƙuri yasa wani lokacin kuke shiga cikin musiba da wahala a duniya dan idan ka kasa wahalar duniya kashi ɗari, to kashi saba'in kusan mata ne suke shanta ana fahimta musamman a irin guraben da matan suka yi yawa to abin da yake jawo wannan kamar yadda wani malami yake faɗa a galabiya suna abin da Allah yake la'anta su ne ya mace inda kai shekarun balaga ko gashinta ta bari da gangan silin gashi ɗaya ya fito waje don wani ya gani to Allah ya tsiri mata albarka mala'iku suna la'antata to yanzu ka duba ƴaƴanmu musulmai ƙannanmu musulmai wa'ansu ma matan aure ne ku duba yadda suke fita da tabarujanci a bar gashi a waje a sanya tufa dantsan hannu a waje a sanya tufa ƙauri a waje kuma kina musulma kuma kina jin abin da manzanki yake faɗa miki in mace ta fara haida ba sharadi bane he kina da aure in dai kin fara al'adan haida to haramun ne haramun haram a ga wani abu a jikin kin fita waje in ba fiskar ki ko tafin hannunki ba shine kadai shari'a ta baki dama wannan ba matsala bane amma kauri dantse hannu gashin kai kirji duk haramun ne kuma kina tafiya cikin la'antar Allah da mala'iku ana fahimtar wannan wajibi ne a dinga sanar da su haka hadarin abin sannan kuma wanda ake da karfin fawa kansu kamar iyali da 'ya'ya to a dinga musu gargadi da tsoratarwa wajen kulawa da kansu da mutunta kansu yayin fita waje kuma shedan ne yake hure musu kunne cewa wai musamman yan mata sun yi wannan adan na nuna tsaraici da tabarojenci sannan za su samu manema duk mai mutunci to ai ya san kalar matar da zai nema mai mutunci ce in dai kullun al'adar ki barin tsirkin ki a waje to ba ki da abokan manema su irin ki din daman ci azzani la yanfi illa zaniya aw mushrik shi mazanaci ba wanda zai taka zai nemi zina da ita sai mazanaci ya gawarsa amma duk mace mai mutunci to babu shakka ta kwantar da hankalinta Allah zai kawo mata miji mai mutunci al-khabisatu lil-khabisin wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ana fahimtar wannan saboda ka da Allah musamman mazaji sabin auren nan mace in dai an daura ma aure da ita to amanarta totally tana kanka shi miji Allah ya rufe littafin da ke tsakanin Allah da uba akan yarsa in ya aurar da ita an kulle wannan babin kai ko miji an bude ma sabon babi daga inda uba ya tsaya kai kuma nan zaka dora ana fahimtar wannan kaga kula da ita da addininta da tarbiyyanta da mutuncinta iya wuyanka wajibi ne ka kula ya za ta fita unguwa in ta kama ya za ta ibada sallah in ta kama ya za ta kasance a gida in gidan ba kai kaɗai ba ne ya za ta kasance a gida an za ka yi baƙi wa su shigo gidanka duk sai ka koya iyalinka wannan dole sai ka koya mata wannan in ka bari tana kutsa cikin wannan haramcin kuma da akwai laifinka na rashin sani to zunubin kai ma akwai rabanka ciki uba ka kula da yarka matukar ta balaga a gidanka baka mata aure ba ka kula yanda za ta fita waje ka kula yanda za a ke shigowa gidanka in gidanka gidan jama'a ne irin yanda za ta kasance a jikinta sutura da za ta kasance a jikinta wannan wajibi ne wannan kuma dole ne har in muna so mu gama lafiya an fahimci wannan sharɗi na hudu istiqbalul qibla daga cikin sharɗin sallah sai an kalli alƙibla matuƙar kai sallah ka karkacewa alƙibla kuma da gangan ba da rahin sani ba ba da mantuwa ba ba da kuskure ba ka san ga alƙibla amma ka kauce mata da gangan to tabbas shari'a ta ce baka da sallah daga cikin sharɗin sallah akwai istiqbalul qibla amma in kanka ya bata kai batan kai kai sallah sai bayan ka kammala ka gaba a alƙibla ka yi sallah ba to sallah ka ta yi ba za ka sake ba kuma idan kana sallah ka manta ko ka samu wannan kanka ya juye ka kalli wani ku kana sallah sai wani zuwa ma magana cewa wane nan ba ba alƙibla ba ne ga alƙibla to sai ka juya ka yi alƙibla shi kenan abinda kai a baya ba za ka sake shi ba haɗari shi ne ka san nan alƙibla ce sannan kuma ka kauce mata da gangan to shine malamai suka ce baka da sallah kai wannan amma da mantuwa ko da kuskure ko da rahin sani wannan ko kana cikin sallar ko kuma ka kammala abin ya bayyana gare ka baka da matsala la tasihu salatu da ghairi ha sallah ba ta inganta idan har ba a kalli alqibla ba ma azzikri wal qudra matakar ka san nan alqibla ce sannan kana da ikon kallon alqibla din ana fahimta kun san kamar a fagen yaki ga alqiblar amma in sallah za ku yi kuna yaki ba kai san galla alqiblar ba an fahimta tunda ana yaƙi ma ana sallah kuma gaskiya ba akwai aya cikin surtun nisa da sauran hadisi sun yi bayani har in ka samu kanka cikin salatul khawf an kabbara ana sallah to shikenan dole ka duk inda kurar yaƙi ta kada da kai ka ci gaba da sallar ka haka ko mutumin da la qaddara la aka daure shi a kurkuku ko a sijin wanda gunda aka daure shi din ba yanda za a iya kalla al-qibla inda aka makala shi aka aji haka zai zauna bai shi da ikon kallon al'ibla to shi ma wani a wannan yanayi na samu bashi dama ya yi sallah kamar kuma mutumin da ba shi da lafiya kallon al'iblar ma ko a kwancen ba zai yi ba an fahimta iya kusan akwai majinyacin da juya shi mashi da aiki amma kuma da hankalinsa ya san abin da yake to wani shi ma ba a kallafa masa ya kalli al'ibla ba duk da ya sani tunda ba shi da ikon kalla sannan da sallan nafila isalar lafiya akan abin hawa ƙa'idarta za ka yi kabbara kana kallon alƙibla to idan a kana abin hawa ko mashin ko mota ko raƙumi ko doki ko jaki to duk inda ya kada da ke za ka ci gaba sallarka amma a sallar nafila ana nafila a mota kuma kai direba ne kana tuki kana nafila sai dai za a tambaya za a yi ba za ka yi gaskiya dai kace za ka yi ruku'i ko sujada ba an bayyana abinda za ka yi kawai a zuci za ka ke sallar a zuciya gashi ina karatun alkur'ani karatun fatiha da sura gashi na yi ruku'i na yi tasbihi gashi na dago na ce rabbana lakal hamd gashi na tafi na yi sujada haka zaka yi sallar hannunka iya kansu kiyari kana tuki amma kana sallah tunda manzon Allah ya tabbata yayi sallah akan abin hawansa yayi nafilfili akan dokin sa ko rakumin sa amma ka'idar in zaka fara sai ka tsaya ka kalli alqibla ka yi kabbara sannan sai ka saki abin hawanka kuma duk inda ya kada da kai za ka ci gaba sallarka amma sallan nafila amma sallan nafila ba farilla ba in sallar farilla ce ka tsaya dole ka sauka ka yi sallar kana kallon alƙibla an fahimci wannan a me kenan to ai na faɗa ma ai ka'idar shine ka tsaya kalli alƙibla kafin kai kabbara in kai kabbara ko ina ta kada da kai zaka yi sallar ka shi yasa daga cikin waɗanda aka bawa dama ba sai sun kalli alƙibla ba ne da ke karanta muku su kamar matafi akan abin hawa amma sallar nafila kamar mutumin da ba shi da lafiya ba shi da ikon ya kalli alƙiblar ko a kwancen ne ba kamar mutumin da aka ɗaure shi a kurkuku inda aka sace ba shi da ikon kallon alƙibla ana fahimta ko yaƙi kuna yaƙi in ka ce za ka kalli alƙibla to abokan gaba za su zo hau kanku to wannan duk inda ka kalla kai sallah ta yi wanda sharɗin yake kansa shine wanda baya cikin wannan sharɗin lafiyanka kalau ba yaƙi ake ba ba a ɗaura kake ba ba jinya ba ce sannan ba sallan nafila ba ce to wajibi cika kalla da kibla an bayan janna wallahu alam sai maliki cewa a kallon alƙibla wajibi ne a sallah ba sallah ba ta yi wa dole sai an kalla alƙibla kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana fahimta ma a zikirin qudra qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cikin Al-Qur'ani suratul Baqara yake fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra ku juyar da fisakunku ko ka juyar da fiskarka shatra ay nahwa nan daura ko saitin ɗakin Allah mai alfarma wannan manzon Allah Allah yayi wa wannan wahayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ku kuma musulmai duk inda kuke a duniya shine wa haythu ma kuntum duk inda kuke a duniya fawallu wujuhakum shadarahu idan za ku yi sallata ku kalli saiti ko daura ko nahiyar da dakin Allah yake mai alfarma ana fahimta wannan kuma ayat ta sauka bayan lokacin da Allah ta'ala ke faɗa ma annabi rahama cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo garin Madina sai da yayi wata 17 iya kallon baitul maqdis ana sallah har yahudawa suke goranta masa cewa kai ka ce ba za ka bi tsarin addinin ba amma kana kallon alƙiwal mu kana sallah har sahabbai ma suka fara jin gorin da yahudawa suke musu manzon Allah shi ma abin bejin dadin sa rai har yake har Allah yake cewa da annabi rahama cewa mun ga lokacin da kake daga idan ka sama kake roko da fatan a juyar da kai ka kalli inda kake so shine ɗakin Allah na maka Allah ce mun san lokacin da kake haka amma yanzu ga wahayi ya sauka fawalli waje haka shatsarar masjidil haram a yanzu dokar ta zo kaga tsawon wata goma sha bakwai aka yi manzan Allah iya son amma Allah bai masa ba kun ga annabi rahama ba abin da zai roka Allah bai bashi ba amma don mu al'ummarsa mu mabiyansa mu gane kan cewa ba komai za ka yi wa Allah dole ba ka lokacin da kake so ba za ka cika sharaɗin komai Allah ban kaza duk ka cika kuma Allah ya hana ka abu kuma Allah ta'ala zai iya hana ka abin da wata hikimomi a gare shi annabi Musa alaihi salam an ce lokacin da suka yi addu'a halakar da fir'auna da shi da annabi Harun an ce sai da fir'auna ya kai wajen shekara arba'in a raye duk da kan cewa Allah ya ce na karɓi addu'ar ku amma ku ɗan dakata amma yanzu ko sati ba ka iya kana addu'a ba sati a ce kullum ka samu awa ɗaya cikin dare ko awa biyu ka jera sati kana yi ba za ka iya ba amma kai da mai ƙorafi min yi addu'an nan wallahi har ma sani su mun ba saƙo ya faɗa an yi addu'an nan shiru to me kai ba abin da kai annabi rama da inda zai kai wata goma sha bakwai iya bege iya so allah ya masa au bai masa ba sai da ya wata goma sha bakwai to kai ne min babi aula ka ɗau wannan tunda annabin Allah annabi Musa mursali wanda suka yi magana da Allah ba mala'ika tsakani yayi shekara 40 iya begen Allah ya wani aube ba sai da shekara 40 ta cika sannan abin ya faru to kai ne min babi wala ka hakuran ka roki Allah bai baka da mama akin Allah ke ce Allah iya karbar addu'a ɗayan ku matukar bai gaggawa ba sai sahabbai suke ce manzo Allah me gaggawan gaggawan yi da kace nayi nayi Allah bai biya mu bukata ba to kai gaggawa inda kai wannan to akwai yiwuwar Allah ba zai biya ka bukatar ba amma yin janna to saboda haka a lokacin sai Allah ta'ala ce to a yanzu doka ta zo daga yanzu duk lokacin da zaka yi sana'a kalli ɗakin Allah mai alfarma ka daina kallon Baitul Maqdis kuma al'ummar ka duk inda suke in za su yi sallah su kalli saitin ɗakin Allah mai alfarma na maka wata magana ta biyu kuma shine ba wai dole bane sai ka saita masallacinka ko alƙiblar ka ta yi saitin ɗakin Allah na maka wa'i sai wannan saitin ana kana Najeriya kana Nijar kana Kamar kana Chadi waye isa saita alqiblarsa daidai saitin dakin Allah na maka yasa malam usaimi ne wata magana wanda ya kamata duk musulmai mu fahimta yake cewa wanda ke cikin harabar harami to shine wajibin sa ya saita ya kalli kaba wanda yake cikin harami ana fahimta mutumin da yake cikin garin maka kuma wajibinsa ne wajibinsa ne ya kalli daurar da haramin take ana fahimta daurar da haramin take saitinsa in dai a cikin garin maka kake ba a cikin harami ba to dole kai wannan za ka yi sallah mutumin da yake wajen maka yake wajen maka kamar munan to wajibin da ke kanka ka kalli nahawa masjidil haram yasa mazalaki tun daga nan har nan alƙibla ce mun dai mun san maka ina take da mu yanzu gabas ko kalli gabas kai sallar ka kawo shi kenan kai abin da yake wajibi shi yasa kamar wasu musalla za gwai an yi gun liman an canja an an ce ya karkace an ce duk ba haka bane wahalar da kai ne in dai har ya kalli saitin mahudar ranar magana ta kare ba wanda zai ce mai ka ja tip tun daga nan ka kai har ka'aba ka jawo layi daidai zuwa inda kake ba zai yi ba shari'a ma ba ta dora ma wannan ba an bai mutanen da ke ko mutumin da yake harami dole ya kalli ɗakin Allah ido da ido ya kalli shi mutumin da ke gari maka ba cikin harami ba wajibi ya kalli saitin inda ɗakin Allah yake kai kuma da kake wa jama'a kalli nahiyarsa kawai bangaren da yake na za a kalla an bai mutanen wannan shi ne fawali waje haka shaɗarar masjidil haram wa haisu makuntun fawali wujo kuma shaɗara na'am na'am shi shi haramin kenan ɗakin Allah ɗakin harami in ce wannan na na baitul maqdis ne na'am na'am na'am in haka ne eh eh ga inda ake kallo yanzu eh akwai wani masallacin ma da ake ce masa zulqiblatai a garin Madina ko yawa masallacin shi man nan asalin masallacin shine ana sallah ana kallon baitul maqdis din to lokacin da daddare ayar ta sauka shi kuma limamin da sauran sahabban gun ba su zo zaman majalisar manzon Allah da darewa sallan asuba ta yi saka ma kallon baitul maqdis ba sani ba ba yanzu bane ya dawaya a buga wannan a buga wannan a buga wannan to sai wani sahabin da a gun iya gun ayar ta sauka sai ya zo ficewa sai ga suna sallah suna kallon baitul maqdis sai ce a ai tun jiya da daddare Allah ya saukar da aya cewa daga yanzu Ka'aba za ake kallo to suna cikin sallar an ce ma sun yi raka'a daya sai limamin ya juya ku muke kallon bangaren Ka'aba ya sake ce masa masjid zuri qiblatai yawa a cikin an yi sallah ana kallon baitul masjid baitul maqdis kuma a daidai sallar dai kuma an yi ana kallon Ka'aba an bayyanta wai kwarai iya cikin ziyara a Madina duk wanda ya je Madina ana so ya zo wannan gun ziyara domin ya ga inda aya ta sauka ran da ta sauka kuma aikin da ta yi Allah ya saka da alkhairi maliki cewa qala alaihi salatu wassalam annabi rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗa musi a sala wanda yake bata sallar nan tasa fa iza qumta ila salati idan ka tashi zaka yi sallah fa asbigil wudu'a ka kyautata alwalanka ka yi ta yanda shari'a ta koyar summa staqbilil qibla sannan kuma ka fuskanci alqibla rawahu al-bukhari wa muslim ghayra anna al-ajiz amma wanda ya gajiya wanda ba zai iya kallon alƙibla ba to ban da shi a wannan sharɗi shi ne ghaira annal ajiza anil istiqbaliha li khawfin aw mardin ko banda wanda ya gajiya ba zai iya kallon ita alƙibla ba saboda tsoro kamar me kenan sallar yaki an fahimta kar ku juya ku bawa makiya baya kuna kallon alƙibla zo kuma su dira muku gaba daya ya kace a kai banda kai a ciki sannan kuma aumar bin ko marar lafiya ko jinyar da za ta sa kallon alƙibla ma ba za ka iya yi ba to wani an baka dama ka yi sallah a duk da ka samu kanka ana fahimta shi ne likaufin aumar din au asirin ko a ɗaure mutum shi ne asirin ka zama to bursa na ɗaure ka inda ka ɗaure kan ba dama ka juya kalli alƙibla to kai ma a wannan yanayi za ka yi sallar ka wani hawiha da makamantan waɗannan larurorin saƙaɓa anhu shiyar to wannan sharɗin na istiqbalil qibla ya sauka a kansa akwai wani fiqihu a wannan kun ga dai an ce likaufin aw mardin aw asrin tsoro ko rashin lafiya ko shiga matsala ta ɗauri kun ga ashe dukkan wannan abubuwan ba su hana mutum yi sallah ana fahimta duk wannan abin da aka lissafo din nan ba sharadi bane ka kiyin sallah kuma ka je wa Allah da wannan sharadin ya karba ba zai yi ba kaga dai babu lokaci mafi shiga tashin hankali kamar lokacin da ake yaki gaba da gaba a kashe muku naku ku kashe musu nasu kuna gani ku zo ku janye gawar naku aje shi a gefe to amma duk da wannan lokacin ba a ce ku bar sallah ba duk da hakan an ce ku tsaye da sallah ku yi sallah an fahimta kuma kun ga rashin lafiyar da za ta hana ka juyi ma ka kalli alƙibla ita ma an ce ka yi sallah sannan ɗauri ma in an ɗaure mutum ɗaurin da zai hana ka yi alwala ɗaurin da zai hana ka yi tsarki ɗaurin da zai hana kalli alƙibla shi ma an ce ka yi sallah a wannan yanayi shi ne ƙarshe ai manzan Allah ya hadisi game da majinyata ko masu larura sai ce fasallu ima'an in ka shiga wani situation ba tsarki ba alwala ba kallon alƙibla ba tufa mai kyau ga ƙazanta ga wane ne ga larura sai manzala ce ka yi sallah da zuciyarka kawai zuciyarka ta yi sallah ka ƙaddara ga ka a tsaye kana kabbara ga kana karatu ga shi kayi ruku'i ga shi kayi tafi sujjada da haka za ka yi sallah ka gama shi kenan kuma ta yi wannan iya nuna mana daraja da ƙima da kuma girman sallah akan musulmi to in dai har wannan sharadin bai hana ya sauke ma wajibcin sallah to wani abu ne kuma zai sauke ma wajibcin sallah kallo ko musu ko hayaniya ko wata kasuwa wannan kai zaka je ka cewa Allah wannan sharadin ne yana nai nai sallah ya Allah ai ka san baka da bakin magana tunda har ubangiji ya ce in ana yaki ma ku tsayi da sallah a wannan yanayin ayanin da za ku yi sannan in ba ka da lafiya ma rashin lafiyan ta kai ka kasa kallon alƙibla ka yi sallah a wannan yanayin ko an ɗaure mutum bai da damar kallon alƙibla ya yi sallah a wannan yanayin to an kaɗo abubuwan da da yawa daga cikin mutanen suke da sallah ta bar su a yanzu ko rabin rabin ɗaya daga cikin wannan abin bai ba wani fa musu ake musu sun je sun kalli baldi da dare an dawo ana musu da azahar kai ka kalla shi ya kalla a buɗewo kalla amma kuna musu har a yi sallah a yi sallama ba ku tayi daga wannan musu ba wacce sa da shi daga wannan iya shi shirin ta ba shir eh to iya cikin shirin ɗinta sai kun gani tare fa a buɗewo kalli ballin ba tare ba maki magun zaman kwaɗe kowa ya gani wani kofi tsari ma iya ji ba zai iya bari ba ya matsa shi ya gama kallon amma kuma ku zo kuna musu ku bata awa da awani kuna musu kuma akan me kuma bata lokaci kuma hadarin ma da gangancin har musun ya shafi lokacin sallah kuma wannan ba daidai bane ko harkar kasuwa kana siya kana siyar waya kira sallah ka tashi ka furfe ka je kai sallah kuma kana ganin wai wannan sharadi ne wala ba sharadi bane ba ba abin nan bane ba uzurin da Allah zai karba ma bane ba ana fahimtar wannan saboda ka kiyaye ita sallah in ka ga mutum bai yi ba shari'a ba ta zarge shi ba sai dai ba shi da hankali sai dai in baka da hankali a jikinka an fahimta amma in dai da hankali duk larura ba ta sauke masalla ba sai dai in baka san abin da kake ba har in hankalinka ya fita baka san abin da kake ba to yake na shari'a ta aje masalla ba akai ba Allah ya samu da shi sai maliki cewa a sakata anhu shart li ajzihi sharadin wannan ya sauka saboda ya gajiya ba zai iya kallon alƙibla ba saboda waɗancan dalilan kama anal musafir kamar shi matafi lahu an ya tanaffala ala zahari da bati kun karatun ya zo kenan iya da iko an ba shi dama yi sallan nafila kan abin hawansa ana fahimta kan mashin ɗinka kan dokinka kan mota kan raƙumi cikin jirgin sama duk an baka dama ka yi sallan nafilarka ko kan kekenka haisu tawajjahan duk inda ta kada da kai duk inda motarka ta yi kwana kai nan kai nan to an baka dama kai sallar nafilan ka haka duk inda mashin ɗinka kai kwana nan kai kwana nan an baka dama kai sallar nafilan ka haka shine haisu tawajjihat bihi an gane ko lil qibla wa li ghayriha ko kana daidai al qibla ko kana wani al qiblar in dai nafila ce an baka dama kai wannan iz shu iz shu shuhida sallallahu alaihi wasallam salla ala rahilati domin an gani da ido an shaida annabi muhammad iya sallah kan abin hawansa sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqbilun min makka ila madina ya ma taho da garin makka iya dawowa gida zuwa madina haisu ma tawajjahat bihi duk inda abin hawan ya kada sallar sai yake duba kuma wata falala da kuma wata irin daraja ta sallar nafila manzan Allah cikin dare shi dama tahajjudi a gunsa duk dare ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa haka ne duk annabi haƙƙinsa ne tahajjudi duk cikin dare kai ne dai baka yi sai Ramadan kawai amma duk annabi duk dare sai ya yi sallar dare sallallahu alaihi wasallam kowane annabi to kaga tafiya yake a kara hukumi daga maka ya dawo zuwa madina wajen kilomita 400 da wani abu an ce tafiya za ta kai daga nan kamar zuwa zuwa abuja amma a wannan hanyar manzon Allah bai ce daga jiya ba bai ce akan abin hawa nake ba bai ce kaza ba amma damar da ya samu suke na fila kawai to kai man kai ga mota daga nan zuwa Kano zuwa Yola zuwa ina ne da sa wannan kada kadan a mota ko ka kaddara ga yanan kana na fila raka hudu ka samu raka takwas ka samu ba laifi ka samu riba balantana ma mai tafiya cikin hadari da ga miyagun hanyoyi marasa kyau ga yan oba take idan Allah ya taimake kana nafila ajali ya zo ma shikenan kai kyakkyawar tafiya kai kyakkyawar tafiya amma kuma ayi hatsari a zo ana kokarin fidda kai daga mota kuma ana jinkida a motar ka iya tashi kaga akwai abin darura da tunani a wannan sau nawa za a yi haɗari mutum ya mutu ana zaro shi a mota amma rediyon motar bai mutu ba iyajin kiɗa iyajin ihu iyajin a shari'a kaga ya yi wata mutuwa a cikin wani irin yanayi mara kyau allah ya samu daji sai malik ke cewa a haisu ta wajen harbihi duk inda abin hawan ya kaɗa da manzan allah iya sallata na nafila rawahu muslim muslim ne ya fito da hadis wabihi nazalat kuma akan wannan ƙadiyyar aya ta sauka fa'aina ma tuwalu fa samma wajhullah duk inda za ku yi sallah ku nemi yardar Allah fa samma wajhullah ay ku kirdadi inda ubangiji ya baku umarni shine kamar dakin Allah mai alfarma na maka kira sharadi na biyar da na shida a cikin sharuɗan sallah wa tarkul kalam wal a'lamul kathira wajibi ne idan zaka yi sallah ba zaka yi magana ba an fahimta magana haramun ce a cikin sallah matukar magana ba ta da alaka da sallah din kamar karatu tasbihi kabarbari wannan suna cikin abun da suke inganta sallar din ba amma wata magana ba ta shafi sallah ba to idan ka yi ta kana sallah da gangan to babu shakka sallah ka ta rubuce ana fahimta in kuma kai da mantuwa sai kai sujuda ba'adi yasa ma malamai suka ce ko sallah liman yake yi aka mai gyara a tilawarsa ya samu tsayin tilawa ya ce na'am to sai yayi ba sai yayi ba adi domin yayi ƙari wannan na'am din ai ba cin gurari take ba ana fahimta to a kula da wannan ko gyara aka ma kace na'am shikenan wannan ƙari ne sai kai sujuda ba adi ballanta na ma kuma zance na duniya amma akwai maganar da bata shafi karatun qur'anin ba bata shafi azkar din ba amma kuma ba ta bata sallah misali liman yana sallah sai ya rafkanuwa amma aka ce subhanallah subhanallah sai kasa gane me yayi musamman yanzu lokacin daukan wayan nan an gane ku lokacin da tunani yawa mutane yawan nan liman yayi rafkanuwa tabbas an ce subhanallah sai ya tsaya amma ya kasar kul me yayi me ya manta wace gaba ya tsallake in an ga yayi dibi-dibi tsaye wata yawa to daga cikin mamu sai wani ce akaram kallahu abu kaza ka manta ya halatta da Hausa kuma ka faɗa masa da ran da take malam ai ba mai zaman tahiya ba malam ai ba kai ruku'i ba malam ai ba karanta kaza ba in dai har an ga ya tsaya ya kasa gane me yayi to dan ka faɗi wannan ya gyara sallar sa an gama baka da matsala wannan magana ba za ta rushe masallar ka ba domin tana da alaka da sallar an fahimta abu na biyu idan kai matafi ne ka je wani gunda ba su fahimci kai an baka dama kai kasaru ba kun fahimta har yanzu duk masu nawa ku tambaye su common abu kamar anan yanzu ai in ba yara yan firamare da yan islamiyya ba aitin an wuce dama magana kalul ba ne magana wanka na janaba da duk an wuce wannan gun amma wallahi har yanzu zaka je gunda zaka yi da'awa babban mutum dan shekara 40 magidanci mai yaya shekara 50 60 yana ma magana kan wankan janaba wallahi tallahi to kaga har yanzu akwai gunda basu ma gane wankan janaba ko yanda ake tsarki ba ko a zakar din shiga ban daki ko yanda ina ake fara wankewa an yi fitsari da bayan gida ko ya ake ya ake duk basu ne ba to in ka tsinci kanka a irin wannan gun suna sallar dai suna sallah suna sallah to kai matafi ne zaka jagorance su ku yi sallah kai raka'a biyu zaka yi ka tabbatar in kai sallama su ma sallama za su yi to ya halatta kana tahiya ka ce musu ni fa matafi ne raka'a biyu zan yi ne sallama idan nayi sallama ku tahi ku cika sallar ku ya halatta in dai ka san akwai wannan matsala na jahilci zaka iya faɗa musu wannan kuma kai sallama ka lafiya kalau ana ganewa wani ne wani ne fiqihun ibada din ba kowace magana bace take bata sallah sai magana da bata da alaka da sallah kuma da gangan idan da rabkanwa ne ko mantuwa to sujida ba ari zakai an fahimta shine tarkul kalam wal af'alul kathira kana sallah ba za ka yi aiki mai yawa ba ka dau wannan ka aje anan ka dau wannan ka aje a can ka je can ka a'a in dai kana sallah wannan haramun ne amma an baka dama idan wani abu mai cutarwa ya doso ka kana sallah ka ture shi har an ce ma ko kuna mace ko miciji da dan wani mabigi a kusa da kai ka bige shi an baka dama an ce kana tafiya kana tafiya matakar baka kaucewa alƙibla ba in dai ka ɗanyi tawaku biyar shi da ka bige abin to ka ci gaba da sallarka in dai baka kaucewa alƙibla ba wannan ayyukan an ba wa mutum dama ya yi a sallah ko haka kawai kana sallah ga sutura a gabanka wani ya zo zai ket tsakaninka da sutura to an baka dama ka tankare shi kaga aiki ne amma shari'a ta baka dama kai kana sallah ba matsala ba ce amma wani aiki daban wanda ba wannan ba to haramun ne kai shi a sallah ko kana sallah ka ji wayanka tana ringi to ka kashe daidai ne wannan ba matsala bane an kira ka an kira ka sai sai ka kashe wa kira ya halatta ko ka dauko ka sata a silent ko ka kashe wayar ma aiki ne amma ba shi da matsala game da sallah ana fahimtar wannan ko wani abu ya shiga riganka cin naga ko wani abu ka karkade riganka karya sama rahin nutsuwa wannan ba matsala bane aiki mai yawa wanda ba shi da alaka da ingancin sallah shi da aka hana wanda shine sharadi na biyar da na shida tarkul kalam sharɗi na biyar afa'alul kathira sharɗi na shida don me sallah ya kula da wannan an fahimta li hadisi zaid bin al-arqam ko zaid bin arqam radiyallahu an qala zaid yake cewa kunna natakallama fi salati da mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna magana a cikin sallah yukallimu ar-rajulu minna sahiba mutum sai wa makocinsa magana a sallah an gane ko dacin suna yi wa huwa ila jambihi fi sala sai ka juya kalli dan uwanka yau ku ya farashin kaza yau wace gona ka je ta kudu ko ta arewa misali duk dai kuna sallah kuna zancen ku farko haka ake yi hatta nazalat har sai lokacin da ayan Allah ta sauka wa qumu lillahi qaniti hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qaniti to da wannan ayan ta sauka sai Jabir yake cewa an gane ko sai yake cewa sai yake cewa fa'omir na bisukut wani hina anil kalam saukar wannan aya sai manzan Allah ya hana wa mu yin magana ya umarci mu da shiru da can kana sallah za ka yi ɗan'uwanka magana ba matsala ba jina lokacin hani bai sauka ba amma daga zarar ran da Allah ya saukar da wani aya wa ƙumu lillahi ƙanitin ku tsaya a gaban Allah kuna masu ƙaskantar da kai kuna masu nutsuwa to daga nan manzala ce daga yau magana a cikin sallah haramun ce su yi umarci mu da yin shiru haka jabi rawaito hadisin iya cikin littafin imamu ahmad da shekhani bukhari da muslim da kuma waɗansu su duk sun fito da hadisi an fahimta yawa zaidu nake so in ce ba jabir ba zaidu bin al-arqam hadisi na biyu wali hadisi sai sayyidina abubakarin radiyallahu anhu hadisin sai na abokar Allah ta'ala ya kare da shi kale ki jahina ra'a zawjatahu ummu ruman lokacin da ya gama tasa mai suna ummu ruman a tatamayyalu fi salat tana dan karkacewa ta haka ta haka ta kasa tsayuwa daidai a cikin sallah sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai sai na abokar ke fada wa matarsa ce naji manzon Allah yana cewa fa idza qama ahadukum ila salati idan ɗayan ku ya tashi zai yi sallah falyuskin atrafuhu geffansa ya nutsar da su kare na waige ko waiwaye ko daga hannu ko cira kafa kare wannan ya tsaya kyan matsayi wala ya tamayyalu tamayyalu lehu kada dinga karkatawa nan karkatawa nan irin yadda yahudawa suke yin suna sallah fa inna sukunul aqrab domin nutsuwar gabbanka geffanka hannunka kanka kafarka nutsuwar waɗannan an fahimta nutsuwar su minti ma mai sallah iya cikin cikamakin sallah iya cin abin da sallah take cika mulhaqu ihya ulumuddin lil ghazali wannan littafin da malai shiro wannan maganar ne hadisi na uku wal hadis muawiya bin al-hakam as-sulami muawiya bin al-hakam as-sulami anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi salah kun ga wannan sallar da muke yi la tasluhu fiha be halatta a cikin ta shay'un min kalamin nas har karashin hadisin yace ba wata magana ta dan adam da take inganta sallah babu ita fa in la yahillu fiha shay'un min kalamin nas be halatta wata magana ta dan adam ta fado cikin sallah inna ma hiya tasbihu wat takbir wa qira'atul qur'an ita sallah kawai abin da ake furtawa cikin ta tasbihi da kabbara da karatun alqur'ani akarajahu ahmad wa muslim wa abu dawud wa nasa'i wa liqawlihi alayhi salatu wassalam uskunu fi salah manzala ce ku shiru a cikin sallah ibnu majah wa amila bihi ahlul ilmi ma adhafihi malaman ilimi suna cewa wannan hadisin wajibi ne a aiki da dida cewa hanyar hadisin akwai rauni amma ma'anar hadisin mai kyau ce uskunu fi sala ku yi tsam a cikin sallah kar ku yi magana kar ku yi kalle kalle ko yi yoyi inna fi salati la shughlan manzo Allah ke cewa babu shakka a cikin sallah akwai abin da ya shigaltar da kai ai an ghairiha shi yasa dukkan wata gaba a sallah ba inda ake shiru yayin wa ba inda ake shiru a sallah in kai kabbara za ka yi du'awul istiftah addu'an buɗe sallah sannan ka fara karatun fatiha ka kama karatun sura daga nan ka yi ruku'i ka yi tasbihi daga nan ka ɗago rabbana lakal hamdu hamdan kaziran ɗayyiban wa barakan fi ka ƙara da abin da zaka iya daga nan ka tafi sujjida subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi da addu'o'in da zaka yi ka ɗago daga sujjidan farko rabbi ghfirli warhamni wa atini wajburni wa afu anni ko rabbi ghfirli rabbi ghfirli in ka tsaya anan ma yayi sannan ka koma sujjida na biyu kai tasbihi to ina ka gunda zaka yi shiru duk gaba a sallah ba inda zaka yi shiru shi yasa ce la shugulan akwai abin da zai shagaltar da kai daga wani tunani ko wata magana wanda ba sallah din ba shiru a sallah kai kum din nan to zai iya sama tunani shi yasa sallah bata bada damar wata gaba a shiru a cikin ta ba Allah ya samu dace rawahu al-bukhari wa muslim hadisin ya cikin bukhari da muslim mun zo gun da zamu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana kusa Quran Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata na'am wa alaikun salam na'am ita sallar nafila ko a abin hawa ta wacce larura ko ba abin hawa ba tana da sharaɗin da malamai suka ce ana kallon lokacin da za ka yi in sallar nafila ce bayan rana ta fada har alfijir yake to bayyana karatun yake in sallar nafila bayan rana ta fito har rana ta fada kuma boye karatun yake ko a tafiya ko a gida haka tsarin yake ka in tafiyar ka ta dare ce zaka iya bayyana karatunka in tafiyar ka ta rana ce kuma zaka yi nafila amma karatun ka boye kuma duk inda karatu yake an ce sirru to ba a zuciya ake yi ba bakin ka zai ke motsawa sai dai sautin ne ba zai fita ba an gane ko kana bude bakin kamar amma kin ka iya kadawa an fahimci wannan amma shurudin nan kai gum ai ai zuce ba daidai bane shine khiyal in kana wannan shedan zai iya goma da tunani amma bakin ka iya motsa hede sautin ka ba zai fita waje ba har na kusa da kai ma zai iya ji wani shine suru a sallah ko sallan azhar ko la'asar duk haka ake yi ko ɗayan ƙarshen magariba ko biyun ƙarshen isha duk haka ake ba wai kai gum ko kana yi a zuce ba haka ake yi ba bakin ka zai ke motsi hede sautin ne ba zai fita ba an fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam shi kenan Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya karbi ibadunmu da ayyukanmu da ainihin du'ayenmu akwai wata mata ta zo ko tana neman taimako ne masu yaji tana wani to sai in ka zo zan fada ma da shi insha
Allah mana addu'a Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya shirye da mu da zuriyarmu Allah ya dora mu a tafarki madaidaici Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ka ba mu damuna mai albarka gunda ake bukatar ruwa Allah ka kai ruwanka da ni'imar ka wannan gurabe gunda kuma ruwan yake ta'adi Allah ka tsaye da shi haka gunda bai je ba kuma Allah ka tsare mu gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala ka ƙara mana arziki da kwanciyar hankali a wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmai ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah kuncin rayuwa da mafi yawan al'umma suke cikinta ya Allah ka mana ƙarshen wannan kunci wannan tsadar kayayyakin rayuwa da suke ta hauhawa a yau da gobe Allah ka mana ƙarshen wannan musiba ya Allah ta'ala ka rike mana imanin ka rike mana musulunci mu da addinin mu ya Allah ta'ala duk wanda ya zo wannan maktaba ya Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ladan da ake son wajen karanta alqur'ani da hadisan manzanka ya Allah ka sadar ba mu a cikin wannan lada Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da zamewar kafa Allah ka raba mu da ingizawar shedan wanda ya asasa wannan maktaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukansa da namu Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah shirya zuriyarsa da tamu Allah ka buɗa masa hanyoyin samunsa Allah ka bashi kariya daga dukkan abin ƙi da mu da shi duka Allah ka samu lafiya mu gama lafiya yan midiyar mu Allah ya taimake su Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu buɗi cikin samun su dukkan mai yi wa addinin Allah hidima duk inda yake Allah ya karɓi aikinsa kuma Allah ka buɗa masa dukkan wanda yake wa addinin mazagon ƙasa Allah ka mana maganinsa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته